karatun ƙur'ani sujada ta karatun ƙur'ani ubangiji ya faɗa jalla sha'anuhu lamarin sa ya girmama wasabbahu a hakika wa'anda idan aka wa'anda idan aka gargaɗe su da ayoyinmu sai su haɗu suna masu sujada su ba da kai su bi ce tasbihi da yaban ubangiji su ce ai Allah ya sarkaka daga ce za a aikata a cikin salautarsa abinda ba haka yake so a aikata ba to suna masu godiya ga Allah wannan abin da suka yi suna ganin ba wai wani kokari ne nasu na kansu ba Allah ne ya hore musu har suka yi wa'annan su ne wanda suka yi imani da ayoyin Allah yawan la suka biro da su kan ba sa girman kai da gaji فكامل الإيمان والنسمة تكين إيماني هم الذين ذكروا وأصموا آتا سنة لكن سكرن تابوس كجآية عشر سجدة آية تسجد سجدوا لله تعالى في سجدة الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة عن كربو لك أبي هريرة الله تعالى داع ذريتي لا تقول لك أنه صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أنت أدم يكرنت آية تسجد يسجد shaitan sai ya janye jikinsa yana ta kuka yana cewa kai sai kan kai kansa ya yi asara a wata ruwaya yana cewa ya kai kansa an umarci dan adam ya sujada ya sujada shi ya sa sakamakonsa aljanna zai ga kyakkyawan sakamakon Allah Allah zai sa shi aljanna shi ko shaidan an umarce shi ya sujada shi ya ki yadda ya sujada an ce ya sujada ga annaba adam yace ba zai ba to shi kenan ya zama sakamakon sa wuta muslim ne ya goye to wannan hadisin an saba daga abdullahi umara Allah ya ƙara yadda a gare su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta sura yadda yake akwai sujada a ciki ya sujada kuma ne sujada tare da shi har ya zamo ɗaya mu baya samun wajen da zai ɗora goshinsa saboda shi kowace jama'a wannan hadisi mutum uku ne suka ruwaito shi mutum uku sun ruwaito shi wato buhari musulmin abu dawuda manzo Allah kasance yana karanta qur'ani gare mu in ya wuce mahallin sujada sai kabara ya sujada kuma mai sujada tare da shi wato abu dawud wato fi dalam sujudi tilawati wannan hadisi ya kunshi cewa ana neman zuwa da sujjadar karatun qur'ani daga wanda ya je kamar yadda ake nema daga wanda ya karatun kuma ya kunshi cewa sajdatun wahidatun sujjada ɗaya ake ya zo da cewa kenan ana neman kabbara a sunkuyawa da ɗagawa zaɗe masa kabbara harama amma malika ba su ke cewa ba a bayyana a fili ba cewa ne aka yi kabbara kabbara wata jada kaga kenan wato bayan ya kabbara ne ke sujada ba a faɗi cewa ta ɗagowar yana yi ba shi yasa aka sami saɓani mai misala ke cewa fitta kabiri sun rafi min hasa a to akwai dama a cikin kabara wajen dagowa amma dai ba lalle ne su yayi kabara ba to wajen malika ba idan ya daga kansa na yawwa sun yi amfani da zahirin yadda ruwa ya tazo to idan ya daga sai ya sallama kamar sallah shi ma wannan akwai sabani malikawa sun ce ba a bukatar sallama ba a bukatar sallama wasu suka ce zai tahiya ma kafin ya sallama sai ma ya yi tahiya sannan zai sallama to rawa abu dauda wal hakim abu dauda hakim su suka roito wannan hadisin an kaba daga hukumar bin amirin Allah ya kara yadda a gare shi yace na ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullahi akwai sujada da yake nan a cikin suratul hajji da Allah ce kware kware sujada da yake a cikin suratul hajji wanda ba zai zo da su ba to kada ya karanta su kada ya karanta su wato al'ula ta farko ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس واكثروا حتى عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مقرم إن الله يفعل ما يشاء لن وجن تبركه والثانية فريق تسيا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وفيه رد على المالكية وانا هذه سياق الشلدي بالسمالكة لأن فيها lam ya uddu sani ya ta'ala ba su lissafa waje na biyun daga ayoyin sujada ba ibn wahabin shi ya lissafa ta ibn wahabin wasbata ibn wahabin aljami'a ilmi askari yake fada ibn wahabin ya tabbatar da duk waɗannan guraren da tarbiyyar suratul hajji da kuma wanda suke cikin mufassal cikin najmi cikin inshigaji cikin ijra'a duk akwai sujada a wajen shi ibn wahabin abdullah ibn wahabin daga malikawa to abu da da turmizi ne suka baito hadisin da turmizi da hakim ya ce ingantacce ne wato takido da ya ce wanda ba zai zo da sujada ba kada ya karanta to karfafawa ne zai bashiro iya ta sujudi ga neman yin sujada wa huwa min adillati man qala bi wujubihi yana cikin dalilan wanda suka tafi akan cewa sujada tilawa wajiba ce su ne hanafiyawa hanafiyawa su a wajen su sujjada tilawa wajiba ce to wannan dai ne daga cikin hujjojin wasu ya ce hukum zo nan gaba za a bayani akan hukuncin sujjada tilawa dan kama daga abi huraira Allah kare yadda a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a cikin sallar wato a cikin zanen juma'a a sallar asuba yakan karanta alif lam tanzilu na wato wadda take tabin shi sujada da kuma da ta ala linsani hinu min dari raka'a ta biyu Buhari da Muslim da Tirmidhi sun ruwaito wa kama daga Abdullahi Abbasin Allah ya kare da a gare su yace suratu sa'ad ba su daga guraren da aka nema da lalle cewa sai an yi sujada a ciki amma na ga anar sallallahu sallama yana sujada a ciki amma su malikawa suna ganin cewa tana cikin azaimus sujudi Buhari da Tirmidhi da Abu Dawud sun ruwaito wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas da na sallallahu alaihi wasallam ya karanta alhali yana kan mimbari ya karanta surar sa yayin da ya kai mahallin sujada sai ya sauko daga kan mimbarin ya yi sujada mutane suka yi sujada tare da shi to yayin da wata rana ta zo sai na za Allah ya karanta ta yayin da ya kai mahallin sujada tashar zanen nasu mutane suka yi shiri yin sujada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tawbatu nabi wannan aya tana bayyana tuban da aka karba ne daga annabi annabi Dawuda sai dai na gan ku tashazzantum kun yi shiri dan sujjada sai sako ya sujjada suka yi sujjada abu da ne ya ruwaito ai sujjato ai sujjada ce ta balla fiha nabiyullahi da nan Allah na dawo da ya tuba a cike ba ta da wuraren da aka nema cewa ku sai kun yi sujjada wannan ne yasa imamin shafi'i da imam Ahmad suke ganin cewa ba sujjada cikin suratu Dawuda Tirmidhi yace babu sabi amma cikin sahabbai da tabi'ai sun ga cewa ai sujjada a cikin suratu sa Yasranu Sauri akan haka yake, da Lamin Mubarake, da Abu Hanifa, da Imam Malik, da Sakun Rahuya. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada a cikin. Allah ku ya faɗa wa in tudiyo ta da kuma ruwayar sujada ha Dawudu tawbatan hakan annabi dawud ya sujjace ta ya yi zo da sujjada nan nan ya nuna tubansa ko kuma mun zo da ita don mu nuna godiya ga Allah to an kama daga Abdullahi bin Mas'udin a Allah kare ta gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a Makka ya karanta surar wannan jini ya sujada a ciki wanda duk suke tare da shi har kafirai suka yi sujada sai wani tsoho dan nuna isa shi gaskiya ya sako sai ya dora goshinsa a ƙasa ai ya yi masa wuya sai ya ɗebo tafi na tsakon kwani auturabin ko turbaya ya tsora ya tsokya na gashi da goshinsa ya ce wannan ma ai ya isa Abla Masudin ya ce na ga wannan tsohon an kashe shi kafiri ranar badar shi ne umar ya tumnu halafin ko bai tumnu halafin ko dai tumnu mujera. wato ta sha hayya ya su an alaba kata azuran mu cewa sannan duk mutan kama aikin musulunta tun daga sha kafin ma da suke wajen sun yi sujjada wannan kuwa domin ita ce farkon sujjada da ta sauka kamar yadda shi Allah Nasudin ya faɗa a wata ruwaya wanne ne ya sa su jama'a suka ce ka sujjada tilawa ba lallai sai da alwala ba Abdullahi Umar yana cikin wanda suka tafi akan cewa sujada tilawa ba lalle sai da alwala ba. Wanda shi yana yin sujada ko da bai da alwala. Shadi yana cikin su da Abu Abdurrahman Sullami. Amma mafi yawan malamai dukkan masabobin nan guda hudu sun sun tafi cewa sharaɗinta tsarki kamar yadda sutura ma da sutanta an teula inda wato mai motarsa da ke faɗa sharaɗa an sajada bi sharaɗi salati ƙari'un wa muskani'un sharaɗa bi sajada bi sharaɗi salati to yanda magaribi yake faɗa a wace motarsa da yake cewa bi sharaɗi salati ƙari'un sajad wa sami'un in lita'amlumin ka'ad ولو يكن القارئ ذاك ودعا ولم يكن جلوسه ليسمع domin ita ibada ce da take daga nau'in sallah kuma saboda hadisin bai haƙi su wanda su tafi akan cewa ba a sujada tilawa sai da alwala sai da sharuɗan sallah saboda hadisin da bai haƙi ya ruwaito ne ba daidai mutum ya sujada ba sai ko yana da tsarki wa malahul awwalun amma su in can na farkon da suka tafi akan cewa ba lalle bane a wajen sujada tilawa a ce ana da tsarki sun dauki wannan bisa cewa tsarkin janaba ake nufi amma wannan daukan nasu ba iri ne ko galibi na faɗi tsarki ba na janaba ake nufi ba tsarki na kari kare ne to dan kar daga Ibrahim Abbasin Allah kare yadda a gare su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sujada a suratul najm wan najm idza hawa musulmi da mushrikai suka yi sujada tare da shi kai har ajalu da mutane gaba daya Buhari da Tirmidhi sun ruwaito wannan hadisin. An karbo daga Abi Rafi Allah kare yadda a gare shi. Yace ya yi sallah a wato na sallar isha tare da Abi Huraira. Ya karanta idan sama min shakat ya sujada nace mahabiya wannan kuma fa sujada. sai abu huraira yake na yi sujada a wannan surar bayan manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa ba zan gushe ba na yin sujada a ciki har sai na koma ga manzo sallallahu alaihi wasallam na koma lahira mun haɗu da manzo a shi wannan yana nuna akwai sujada a cikin mufassal kenan shine abin da wasu da yawa suka tafi akai amma suka ce a ai mansuhi ne a kadin mansuhi ne lawul hamsatu wannan hadisi mutum da ya sun ruwaito shi in ba tirmizi ba an kaba daga abi huraira Allah ya kare da gare shi yace mun yi sujada tare manzo sallallahu alaihi wasallama eh mun sujin ka wato sura idza sama'un shaqqat da kuma sura kira sura bi kamin yi sujada shi ma da wani hadisi mutum da sun rawaito shi amma ban da buhari an kama daga abin al-asi Allah ya kare da a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa guraren sujada guda goma sha biyar a cikin qur'ani akwai uku a cikin mufassal a cikin su akwai kuma sujada biyu a cikin suratul hajji shi yasa sha ɗayan na malikawa da ƙari waje hudu da ƙari ɗaya a suratul hajji da ƙari waje ɗaya a suratul nazmi da ƙari waje ɗaya a cikin izar samamin shakat da ƙari waje ɗaya a cikin ikirar sura bikin da zai halak abu dawuda da ibn majah sun ruwaito shi yasa nun hujja sai ga zamu wahale daga malikawa wanda shi yace duk akwai sujada a guraren nan an kama daga Ali Jarda'i Allah kara yadda a gare shi ya ce na sujada tare manzon sallallahu alaihi wasallama sujada goma sha ɗaya wadda take cikin suratul nabi tana cikin wadda ne Tirmidhi ya ruwaito hadisin da Abu Dawuda hukun sadar ta tilawa hukuncin sujjada tilawa an kaɓi daga zai dimna sari cikin allah ƙara ya dagare shi ya ce na karanta surar wannan zumi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam manzo allah bai sujjada ba a cikin ta wannan hujja sai ga malikawa hadisin nan mutum biyar sun ruwaito shi na kama daga rabi a sabini abdullahi allah ya kara da a gare shi ya ce amaru na ɗari ya karanta ranar juma'a a kan mimbari ya karanta suratun nahali yayin da ya zo wajen sujada ya hafuna rabbahum min kawkihim wa ya faluna ma yumarun sai ya sauko ya yi sujada ya mutane suke sujada tare da shi yayin da juma'a mai zuwa ta zo da ya karanta suratul nahl dai akan mimbari yayin da ya zo wajen sujada yace ya ku mutane muna hucewa da aya ce ta sujada wanda ya sujada to ya yi daidai haka din ya yi daidai a wato wanda bai sujada ba kuwa ba zunubi a kansa sai da na umar bai yi sujadar ba allah kare ta a gare shi abdullahi umar ya ce Allah kare yadda a gare su, Ubangiji bai faranta sujada ba a kanmu sai in mun so abu ne da zami in mun so ashe mustahabi ne kenan. Ya Buhari ya ruwaito wannan hadisin, sun ya ruwaito wannan hadisan guda biyu, fadar ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na sujudi, mana nan sallallahu alaihi wasallam ga sujada ma sama ya ati, tare ko da cewa ya ji ayar da kuma yana safai suka bar sujada da maganar nan ta sai da na umar wamanihi da maganar dan sallallahu umara duk waɗannan suna cewa bisa cewa a ke sujada tilawa suna ce ga mai sauraron karatu da wanda ya karanta akan haka mafi yawan malamai suke tun da can da kuma daga baya hanafiyawa suka ce a wajibi ne saboda hadisin da ya gabata wanda ba zai zo da sujadar ba kada ya karanta wato hadisin da ya zo cewa akwai a sujada biyu a cikin suratul hajji ya saboda kare hanafiya suka ce mai karatu ko mai ji suna yin zunubi in suka bar sujada an aisha ta an kabo daga aisha Allah kare ta gare ta. Ta ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a sujada Qur'ani bil laili a dare. Sai ce in yi sujada a maimaice. Sajada waje hilin da zai halaka ko wata ka sama ko wata ko bi haulihi wa kuwatihi. Susta ta ta yi sujada ga Ubangijin da ya halice ta ya tsaga mata ji da gani da ikonsa da karfi karfinsa an karbo dai hadisai da yawa ko an karbo addu'o'i da yawa da ake yi a cikin sujjadar tilawa inda shoma rabi dan tinke ke faɗa lizir sujudi za a ce du'a'u mansu satan azhara halkun ra'u wato baitin da na gyara masa na ce lizir sujudi lizir sujudi za a ce al'adiyatu mansu satan azhara al'ayimmatu to rawawa sabu sunani masu sunanu sun ruwaito wannan hadisin to sajdatu shukuri sujada ta godiya ga Allah an kabar adina karata Allah ya kara yadda gare shi ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kasance idan wani lamari na farin ciki ya zo masa ko aka yi masa albishir da shi sai sulmi yana mai sujjada shukuran lillahi don godiya ga Allah dan Abu Dawud da Tirmidhi ya rawaito wa sun rawaito wannan hadisin lafazin Tirmidhi wannan lamari labari ya zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam a fasura bihi farin ciki da wannan labarin sai ya sulmi yana mai sujjada ga Allah an karbi daga Amir ibn Sa'id ya karbi daga mahaifinsa Allah ya kare da gare shi yace mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka muna nufin Madina yayin da muka kasance kusa da gago da ake kira azuwara da zala sai manzo Allah ya sauka sannan ya daga hannayensa ya roki Allah sa'a guda sannan ya sulme yana ne sujada ya zauna ya dade a sujada sannan ya tashi ya daga hannayensa ya roki ubangiji sa'a sannan ya sulme yana ne sujada ya zauna ya dade a sujada sannan ya miƙe ya daga hannayensa yana mai sujada a sa'a guda su mahara sannan ya sulmi yana mai sujada sannan ya ce ni na roƙi ubangiji na na nemi ceto ga al'ummata ubangiji ya bani sulusun al'ummata cewa ceto na zai riske su na sulmi yana mai sujada don godiya ga Allah sannan na daga kaina na roƙi ubangiji na ya wato ya bi al'umma ta ne ya sake bani sulusun al'umma ta cewa ina da dama in ceto a cikin su na sulmi ina ne sujada don godiya ga ubangiji sannan na daga kaina na roƙa ubai na roƙi ubangiji ga al'umma ta ya bani ɗaya sulusun da ya ci a ce gaba ɗayan al'umma zai ceto a cikin su to shi na sulmi yana ne sujada ga ubangiji da abu dawuda ya ruwaito wannan hadisin Allah shi ne da sani wato sajadatan wahidatan fi kulli maratin sujada daya kowace mara fi kulli maratin hamdulillah ina yabo ubangiji wai suni alaihi yana yabo ga Allah bi ma huwa alhu da abin da ya cancanta a yabo da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa la sajada abubakar hakika sai na abubakar ya yi sujada yayin da labarin kashe musulmatul kazzab ya zo masa sayyidina ali ya yi sujada yayin da ya sami zasudiyya matatula abin kashewa filhawa da cikin kangararrun bayi sai da naka abin malikin shi ma ya sujada yayin da ya ji muryar mai albishir annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada yayin da malaika jibril ya masa albishir da cewa wanda ya masa sallah sau daya ubangiji zai masa salati goma an gane daga wannan cewa yin sujada ta godiya ga Allah sunna ce yayin faruwar wata nema a wani fayin da gibatin ko ɗaukowar wata azaba a kan wannan mafi yawan malamai suke tun a dacin da kuma daga baya hakanan shagabanni uku abu hanifa shafi'i ahmad ibn hanbali duk sun tafi akan cewa ana son sajdatu shukuri sabanin imam malik wanda shi ya tafi kan cewa ta rakiya ne mafi yawan malaman masararsa kuma sun yi shi akan haka sai ko wato allahani allahani ya ce haba ya hujjoji da yawa ya hujjoji da yawa da suke nuna cewa ai shi yasa shi abinda ya ce abinda ya fi shuhura ai cewa an ana sunta ya zane na cikin kaulukan da suka sa malaman masara suke cewa ai shi lahani ya kikkisa masarar imam malik lakar mazzakat قلبي سهام جفونها كما مزق اللحمي مذهب مالك كما مزق اللحمي مذهب مالك وسكو سكي يبنس دشوا وما يبالي ولا يبالي إذا ملحق حالته بمن يخالفه في الناس من كان أي ما لألاني علي اللاني أي متني وندي كلمي زي mai damuwa matuka sai ya ga ga hujja da cewa ai wani ba haka ya tafi akai ba inda ya ga hujja shi ba uwansa sai ya tsaya ga hujja shine wa ma yubali iza wa la yubali iza malhaqu halafahu halafahu wannan da haka rami mara dugo liman yuhalifuhu wannan ko mai dugo liman yuhalifuhu fil nasi man kana sai dai shi wajen imam malik ya ce an so a yi sallah raka'a biyu yalla sadatu shuhur din nan ita ma ana neman sai an yi tsarki sharadi ne sai an yi tsarki a jama'a da yawa sun tafi akan haka ya ka din shi ya fi cika aula shuradu aula shuradu ko ko ba sharɗanta ba haka din shi ya fi kusa ba abin da ya fi dai sujada a shukuru din nan ta zama kamar sujud sujada tilawa a komi to wallahu ala da wato wani Allah shi ne masani sun tashi zuzul amalu hakifu fi salati lil hajat ya ba ta zama kari ba ai ko malikawa sun ce ya yi wa yasjidu ha man qara ha fi fariratin aw nafilatin la ya kasu malikawa sun ce a sallar farilla karahiya ne a ganganta karanta ta dan tsoron kada mutane su rikice tsoron rikicewar mutane a ba daidai ba ne an ce bai halatta ba an ce liman yana waje madaukaki sai dai idan akwai mutane iri daban-daban tare da liman to nan halin juzu in ka na mal imami da ya ka gari akwai sabani a sannan wasu suka ce ya isa amma ya zamo shi kaɗai ya hausa ma ai ba daidai ba ne babu a wajen su malikawa a yi kabbara ɗaya mata wadata amma an so ya kabbara ɗin sun kuyawa kawai amma ba wata ba to Bismillahir Rahmanir Rahim.